بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس منا نتقص زمان أكو هكذا نأكو نكو نهدو زمان هدوكو نوانا درس اللي تافع الدروس المهمة لعامة الأمة na babban malami malam bin baz Allah ya ji kansa da rahama a wannan makaranta ta Al Faruq Islamic Academy wanda yau muna tara ga watan Shawwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 29 ga watan 4 shekara ta 2023 muna bayani akan abin da ya shafi karkasuwan shirka kuma karamar shirka da malai rinka kawo misalai daga cikin misalin da muka karanta a baya magana ya ce wa ƙaulu ma sha Allah wa sha a fulan kun tuna wannan ko da ya ce mutum ya ce Allah ya so wane ma ya so wannan yana daga cikin abubuwan da annab sallallahu alaihi wasallam ya hani a kansu kamar yadda muka fahimta a ciki domin ba a kawo wawul atafi wanda ke nuna daidaiton Allah da waninsa a cikin magana sai dai ka kawo summa kamar yadda muka yi bayani a can da malam da ya gama kawo waɗannan sai ce wa na'u dalika da wakamancin wannan ma na nuna akwai wasu kenan irin waɗannan lafuzzan mutum ya ce na rantse da kabarin kakana ko ba haka bane ko ya ce na rantse da waliyiwa ne kamar yadda kun ga wani kila kun taɓa ganin wani bidiyo na wani malamin sufaye dan Ghana din nan mai maganan wali dan Nasiru kun taɓa gani ko wanda na san mun tofa daura shi a page ɗinmu na Facebook wai ya malami ne na sufaye zai tsallake ruwa da shi da muridinsa sai ce ma muridin wai ko kaga zaka fada ka nutse kar ka kirayi Allah ka kira ni dan kai matsayinka bai kai na kiran Allah ba kun fahimci maganan shikenan yace wai in zaka wuce ka ce ne Nasiru Nasiru ba fa malam Nasiru ya rufayi ba dan malam Nasiru ba zai wannan shirkan ba ina fata mun fahimta ana cikin tafiya shine sai ya zame zai fada wai sai shedan ya zo ya ce mai kuji wai sai shedan ya ce mishi to kai ma aka kira Allah mana ba Allah halicci kowa ba wai da ya kira Allah ya ce Allah sai ya fada ruwan ya nutse shine sai waliyin ya sa hannu ya cafo shi ya fito da shi ya ce me kai ka haka wai shedan ne ya zo ya ce mishi shi ma ya kira Allah mana da kansa ai shi ma tunda Allah yake kira shi ma ya kira Allah to kiran Allah da ya shine sai ya nutse kaga shirka karara ko ina fata an fahimci magana to ya ce mishi ai kai tsarkinka bai kai ba ni za ka kira sai ni in cece ka kai ba ka kira Allah ba kaga duk yan bid'a suna nisanta mutane da rahama ne duk yan bid'a suna nisanta mutane da Allah ne waye sai shiga tsakanin Allah da bawa wani ne fa mai bauta ya sujada sai wani ya zo sa kafa ya shure ya shura kanshi yana sujada da ya dago daga sujadan ya kalli wanda ya shure shi din ya ce ina rantsuwa da Allah kai ko Allah ba zai gafarta maka ba Allah ta'ala ce wane ne wannan mai mun shishigi a cikin al'amarina to na gafarta mishi kuma kai mai sujada na lalata ayyukan kaga waye sai ya ce zai shiga tsakanin bawa da Allah ko ya hana wani ya kirayi Allah sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su wa idan sta'anta fasta'in billahi in za ka nemi taimako ka nemi taimako da Allah ne sai da aka waye gari sahabi ko akan doki yake bulalan shi ya faɗi ba zai ce maka kai na ƙasa da Allah taimaka ka miƙo mun ba sai dai ya tsaya ya ɗaura dokin ya sauka ya ɗauko bulalan shi ya hau saboda ba zai nemi taimakon wani wanda ba Allah ba shi yasa kuma Allah ya ƙaunace su to kaga wannan yana daga cikin abin da ba a son shi kwarai da gaske da wani Allah ta'ala ya ce wa na'u da malai ya ce wa na'u dalika da makamancin wannan wannan yana nuni zuwa ga hadisin da ya zo daga abdullahi dan abbas allah ya kare da a gare shi ƙarƙashin faɗin allah ta'ala da ce fala ta ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya ma allah kishiya alhalin kuna sane wanda wannan andad din kishiyoyi shine shirka ma'ana ka kuma allah shirka kuna sane ko da shirka ta fili ko wadda take asalin tasarari ta bayyane sannan a ciki mala ya kawo mana hadisin da yake cewa akhwafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar kun tuna ko mafi tsoron shirkar da abinda na ji muku tsoro ita ce shirka aka tambaye shi kuma yace wato yana nufin yana nufin riya shi yasa a gaba sai kawo kuma ya kawo maganar rantsuwa da wani wanda yake asalin wato ba Allah ba waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu ɗan amfana da su a cikin wannan babi ɗin da wannan darasin kuma yana ganin da Allah abin da ya kamata mu fitar da shi ya fito sarari sai mu ɗauki darasi na gaba da malam ya kawo a cikin littafin shafi na nawa kenan na goma sha biyu ko babaji na littafin ka kaba da ba su da shi ma ka buɗe to kawatar kenan Allah shirye ka sai darasi na gaba ai babu ne sun kare sai dai a printing addasul khamis haka ne ko darasi na biyar shine al-ihsan zai magana akan abin da ya shafi al-ihsan kyautatawa malam yace a al-ihsanu kyautatawa rukunun wani rukunul ihsan rukuni na kyautatawa da ake magana akan sa malam yace ma'anansa shine anta abudallaha ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin sa kai da shi fa in lam takun tarahu domin idan har kai ka kasance baka ganin Allah kuma ba zai ka ganshi a gidan duniya ba fa innahu yaraka to shi Allah yana ganin ka da duk motsinka da duk abin da ma ke cikin zuciyarka wannan ici ne rukuni na nawa na biyar kun sani duk wanda kaga ya je aljanna fa bai da matsala a waɗannan abubuwan da ake faɗa ne kun fahimci magana in ka ga mutum aljanna to aqidarsa ta yi kyau ne matukar aqida ta samu matsala to aljanna ba za ta zama gidan mutum ba wannan al-ihsan ibada ce ta zuci wancan al-iman ma da muka wuce duk ibadu ne na zuci in kun kula kuma ibada ta na zuci sun fi wahala sun fi lada sun fi ɗaukaka darajar mutum ƙudircewa saboda zuciya wani abu ne da ke da sauyin a ɗauke mutum a ɓatar da shi sanadiyarta a juya wa mutum tunani a zo da abin da yake mishanci na ɓatar da mutane kaga an waye gari wasu har ridda suke fita daga musulunci saboda an yaƙi tunaninsu an canza musu zukatansu so daga cikin haƙƙin Allah akan duk wani mutum akwai wannan kyautatawa ɗin wanda martaba ce wanda take martaba ta uku a matsayi a musulunci martaba ta farko shine duk mutum ya zama musulmi duk wanda ya zama musulmi ya zama farar hula a cikin duniyar musulunci wanda ya zama mumini to ya tashi daga farar hula kuma ya taka daraja ta ɗaya wanda ya zama muhsini wanda ya kai nan to ya ƙura matsayi Allah ta'ala kuma ƙarara ya faɗi yana son masu kyautata a cikin alƙur'ani ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son asalin masu kyautatawa to shine malam ya ce wannan rukunin isan rukuni na kyautatawa ɗin nan wato huwa abinda ake so wanda in ka same shi ka tsira an ta'budallaha ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin Allah ka san idan kana ganin mutum ka sai yana ganin ka babu batun ai service ko ba batun ayi ciwa-ciwa a wani abu a boye wani a bayyana wani fa in lam takun tarahu in ma har kai baka bauta masa kaman kana ganin sa ba to ka sani cewa in baka iya ganin sa kai fa innahu yaraka shi yana ganin ka ma'ana akwai randa kuma za ku haɗu ya maka hisabi akan waɗannan ayyukan da kake asalin aikatawa wannan isan da ake magana akai shine mafi ɗaukakan matsayi a cikin addini domin addini kamar da muka faɗa ya kasu kashi uku mafi ƙololuwa kuma shine ihsan sannan imani kamar da muka faɗa sannan musulunci sannan kuma zai bayyana a sanari mu gane wannan matsayi na ihsan ɗin na kyautatawa da matsayinsa idan mun kalli hadisin mala'ika jibril wanda hadisi ne kusan sananne a wurinmu gaba ɗaya lokacin da ya tambayi Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi akhbirni anil islam kun tuna hadisin ko hadisin sayyidina Umar da yace bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun wani mutum ya bullo mana to da yazo daga cikin tambayoyin da yema annabi sallallahu alaihi wasallam shi malaika jibril ya ce da shi ka bani labari game da musulunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi al-islam mene an tashhadu Allah ilaha illallah mun yi shi a baya ka shaida babu an bauta bisa cancanta face Allah wa anna muhammadar rasulullah ka yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah wa tuqimus salata ka tsaida sallah muka ce ma'anan ka tsaida sallah mene ina ma'anan ka tsaida sallah yin ta akan lokaci na biyu fa yanda manzo Allah kwarai da gaske yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar sannan wa tu'tiyaz zaka sannan ka bayar da zakka wa tasumu ramadana ka azumci watan ramadana wa tahujjul baita ka ziyarci ɗakin Allah in istata'ta ilayhi sabila idan ka samu ikon yin haka din ala sai yace fa akhbirni anil iman to ka bani labari game da imani shi ma mun yi shi ko an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi duk mun bayanin su a darussan da suka wuce to a gaba wanda shine muhalli shahid sai ce da shi fa akhbirni anil ihsani ba ni labari kaga al khabru fa ana magana babban magana ne ka mun bayani mai girma game da abin da ya shafi kyautatawa qala sai ce anta abudallaha shine ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin sa fa in lam takun tarahu domin idan kai har baka iya ganin Allah fa innahu yaraka to shi yana ganin ka to ta kanwan musan da take karama ce fa in lam takun tayahu fa innahu yaka ba ta da ra'u sai ya'u akwai akwai irin wannan ko to kaga shi Allah ya san ra'un dinta ya'un dinta ra'un ne Allah zai amsan mata a haka duk da yanzu ta girma ina ga ta iya yanzu to akwai wannan akwai wanda furucin su bai suke da matsala na haruffa wannan bai tauye darajarsu da komai. Bilal bin Rabah Allah ya ƙara yadda a gare shi shine dai babban ladanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ya zo faɗin ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah yakan ce ne ashadu ashadu anna ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah sai kawai da yake dan gata ne shi shalele sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama masa lauyansa. manala miƙe ya ce sinul bilal inda Allah shin ku duniya kuna jin sinun in ya zo amma wurin Allah shinun ce rubutacciya don haka ku sani sinun ɗin bilal da kuke ji shinun ne a wurin Allah kaga bilal ɗan gata ne kan fahimci magana ko suka ce bilal babban bawa Allah ya sa mu gan shi yana cikin sabon da nake son gani a rayuwana Allah ya sa ko mafarkinsa mu yi kafin mu mutu so da bilal bilal mutum ne na ƙarshe malam na ƙarshe Bilal ya halarci kuma Allah ya nuna masa ya fi shi halarci so kaga haka ake so duk bawan da za a jingina ma Allah shi an ɗaukaka shi ko ba haka ba ne Allah ya taimake mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya masa wannan kun ga a ƙarshe sai ce shine malaika Jibril ya zo mene ya koyar da ku addinin ku ya sanar da ku wato abin da yake addinin ku ya nuna cewa kenan ashe waɗannan abubuwa ne da dole sai an koye su kuma dole a koye su ta fuskan wahayi tunda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka dai abinda ake ce mai san shine kyautata abu da samar da shi a mafi fuskan da ya dace ta kamala abinda zaka iya yin goma kada kai tara da rabi ka tsaya baka kyautata ba ina ba ta fahimci magana in ana neman goma ka zo da goman nan cur cas cikakkun su shi yasa malamai ke cewa walam arafi ayubin nasi aibun kamar yadda muka faɗa ka nafsil qadiri na ala tamami ban ga aibi a cikin aibukan da mutane suke da shi mafi girma ba kaman aibin da za a ce ga abin da zaka iya yi sai ka tsaya lalace ka kasa yin sa gaba daya wannan matsala ce a rayuwar musulmi in zaka iya gama haddan qur'ani a shekara ɗaya dan me zaka shekara ɗaya da sati biyu ba dalili ballantana ka shekara ɗaya da wata ɗaya shekara ɗaya da wata uku da wani dalili wannan wata uku sai ka je kai fiqhu kai nahwu kai sarfu kai balaga a cikin su tunda rayuwar ba za ta tsaya ba ban san kun gane ba rayuwar ba za ta tsaya ba duk in ka bar aikin yau ya kai gobe ka kashe gobe ne ba burgewa kai ba at taswif jinkirin aiki na zanyi zanyi zanyi zanyi zanyi matsala ne idan yau za ka yi na yau gobe sai kai wani abu saboda wata rana za a zo baka da lokacin ko baka da rayuwan dukansu za su zo su faru za ka zo baka da lokaci in yanzu kana ji da ƙarfi kana hutawa ran da ƙarfin ya ƙare kuma za a ce dole kai aiki kuma ba ƙarfin wai ban san ko kun gane ba misali mutumin da bai tsaya ya karatu ko ya sana'a ba sanda ƙarfinsa ya ƙare ya zai bai da ƙarfi ba zai koma baya ce zai karatu ba ba zai koma ce zai sana'a ba dole sai kuma ga ga lokacin dama in tsufa ya zo za ka samu lokaci mai yawa a rayuwa saboda to ba abin da za ka iya yi sai dai istighfari in kayi ilimi kai ta karatun Qur'ani kai ta kaza ka duba zaka ga tsofaffi so da yawa zaka ga shiru yafi komai yawa a rayuwarsu kuma lokaci zai zo ya samu to ana so ka tara ma kanka abin da za ka yi da wannan lokacin idan ya zo idan da ƙuruciya ba kai abin da ya kamata ba to idan tsufa ya zo ba ka da abin da za ka yi sai dai ka yi ta zaman kawai da jiran dakali da jiran mutuwa kaga ba amfani wannan ba rayuwar musulmi ne na na kwarai ba Allah ya taimake mu kuma ya sa mu gyara kamar yadda muka faɗa Allah ta'ala yana son mutanen da suke da jin tsoron Allah kuma suke da kyautatawa ya ce inna inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum mene muhsinun Allah yana son waɗanda suke da tsoron Allah kuma waɗanda suke masu kyautatawa aikin su wani wuri yace inna Allah la ma'al wa inna Allah la ma'al muhsinin kuma Allah yana tare da wanda suke masu kyautatawa kuma wannan kyautatawan ne zaka yi ya zamto bayan an baka ladan aikinka kuma a ƙara maka ga ladan ka samu sai Allah ce a ƙara ma saboda ka kyautata lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata suna da alhusna ita ce aljanna wa ziyada kuma suna da yardan Allah ka sa akwai abu biyu da ke faranta rai na farko a ce in an je aljanna ba tsufa ba mutuwa ba karewa kaga wannan ta zanto garanti wanda a duniya baka da wannan garantin duk kudinka sai ka tsufa kun da ji hamshakin mai kudin daga cikin manyan masu kudin afirka ba ma na arewa kaɗai ba ko najeriya da yake faɗa yake cewa wallahi baicin burin mutuwa bai da kyau da ya gura a ce yanzu ya rasu kuma har yanzu yana ganiyar samun duniyan ba wai ta tafi ba ya taɓa faɗa ma wani malamin mu ya ce in ya ɗauki naman kaza ya sa a baki da shi da da toilet paper bai sanin bambancin testinsu. Na laka yi fada, abinci ne ga sunan duk na ƙasan waje masu kyau, ya ce duk waɗannan da ka gani ya ce ina cinsu ne kawai saboda na san suna da amfani na jiki, ya ce amma wala duk daɗinsu ya ban bambance ma test ɗinsu. An gama. Kun fahimci magana? To haka abin yake, to aljanna fa ba za ka tsufa ba. sannan daga cikin security shine ba mutuwa duk yanda mutum ke ganiya in ya tuna wata rana za a nade shi a farin takarda a farin kyalle ya yake ji zai ji takuruwa a ranshi zai ji abin yayi masa kunci kwarai da gaske to wannan kaga abu ne wanda Allah ta'ala ke nuni da cewa ma duk wanda ya kyautata to shi ma zai ga kyautatawa hal jazaul ihsan illa al ihsan wannan nan sune a takaice abin da ya shafi babu abin da ya shafi kyautatawa ina ga sai mu dauki addarsu as-sadis shi ne wanne shuruɗin sala ko malin ya ce addasu sadis darasinmu na shida shi ne shuruɗin sala sharuɗin sallah mun yi sharuɗin mai sunansa kalmatin shahada ko kuntuna guda nawa suna ne sharuɗin kalmar shahada ya kuke fala ciki-ciki ko bakwai da gaskiya ne eh guda bakwai tabbas guda nawa ne yawwa guda takwas ya fala amma suna komawa nawa suna komawa bakwai shi ne asali ba zan tambaye su baka ku ji tsoro sai ran da zan mamaye ku yawwa mala ya ce shirutus sala wahiyar tis'atun su kuma guda tara ne Ma'ana idan aka rasa ɗayansu an rasa sallah an gane idan an rasa ɗaya daga cikin waɗannan sallah ba ta samu ba na farkonsu shine al'islam musulunci don kafir ya zo masallaci ya sallah bai dada Allah ba sallarsa ba za ta amfane shi ba an gane sai na biyu mene al'aklu hankali hankali al'aklu hankali mahaukaci an ɗauke masa hakanan wanda asalin wato ya zamto ya shiga cikin rashin lafiyan da bai san inda yake ba an fahimci wannan ko a wani mutum Allah ji kansa da rahama alhaji sha'ibu das bawon Allah ne yana jinya wala sai ya suma ya jima bai farfado ba yana farfaduwa zai tambayi wace sallah da wace sallah ne ta sabace mishi a ce kaza da kaza ce ce ku bani ruwa in yi alola sai ya biya sallah farfaduwarsa ta karshe na ga hotonsa minti biyu kafin ya rasu malam fuskansa haske take cikin annashuwa za ka ɗauka an sallame shi ne amma ajali ne ajali ne wallahi bawan Allah ne da kalmar shahada ya rasu Allah ji kansa da rahama bawan Allah ne mun yi itikafi da shi 2009 in ka zauna da shi malam zaka san lalle ka zauna da muminin mutum wallahi duniya NNPC yake aiki amma duniya ba ta tsole mai ido ba yanda zai haɗu da Allah lafiya haka yake kuma Allah ya haɗa shi da da abin da yake nema insha Allah saboda alaman husnul khatima sun bayyana a rayuwarsa mu ma Allah ka rabauta mu da ka samu rabauta da ita wal aqlu shine hankali wat tamyiz at tamyiz shine kama a ce balaga tamyiz ba balaga ba matakin da yaro zai iya bambance abu ma iya cewa shekara goma tunda hadisi ya zo ya ce ko murci ƴaƴanku suna suna suna shekara bakwai ko murce su da yin sallah in suka kai shekara nawa ya ce ai musu bulala goma in suka kai shekara goma ba su sallah ya ce ku musu bulala sannan kuma ku raba tsakaninsu a kan shimfiɗa in sun kai shekara goma wa raf'ul hadafi da ɗauke hadafi menene hadafi shine najasar da ke fita daga kafa guda biyu na jikin mutum an fahimta yawwa ɗau in ya taɓa tufafi za a me za a ɗauke shi mun ce najasa ko raf'ul hadathi a dauke shi wa izalatin najasati raf'ul hadathi dauke wancan kari ko shine dai abin da ke sabbaba ko wanka ko makamantan wannan akan wadancan wa izalatin najasati da kusar da najasa wanda take a jiki ko a tufafi a jiki ko a tufafi mun san najasa shine dukkan wani abu wanda ya zamto in ya taba jikin mutum ba zai yi sallah ba ko haka ne daga cikinsu su ne waɗannan abubuwa da ke fita daga kafafe guda biyu duk da akwai waɗanda ba najasa ba ne kamar maniyi maniyi ba najasa ba ne shi shi ya fita daban daga cikinsu shi ko ya taɓa tufafi da an yi sallah da shi ba abu bai sallah ba ta lalace ba saboda hadithin na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce nakan ga busasshen maniyi a tufafa nan sulasula in sa ya tsana ina kankare shi daga jikinsa kuma alhalin ya fita yi sallah da rigan ya dawo ba ta ganin kuma ya canza rigan ko ya ce zai sake sallah ina fata an fahimci wannan lalla saboda daga sashi ne aka halicci dan adam ma kansa inna faja'alna nutfatin ko inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira daga cikin yanzu guda nawa na fada kakka kirga ba ku rike ba biyar al-islam nawa al'aƙlu, at-tamyiz, raf'ul hadafi, izalatin najasati, eh to kun yi gaskiya. Biyar kenan, guda nawa ne ce kuma? Guda tara, saura nawa kenan? Hudu. To sai ce wa suturul aura, za ka canza batir? Matsokwa kuma? To, kun zo da bidiyar ke. Na'am. Mun samu guda nawa? Guda shida. Shine satrul aura. Suturta al'aura. Ba a yin sallah a bisa tsaraici idan ba da lalura ba. Wa dukhulul waqti sai shigan lokaci. Shigan lokaci. Yanzu ba za mu miƙe yanzu nan mu ce za mu yi sallah a zahar ba. Ba za ta amsu ba. Ko ba haka bane. Me matsalan lokacin ta bai yi ba. sannan sai ya ce mai a gaba wastikbal alƙibla da kuma fuskantar alƙibla karkace da kallon gabas a garinmu ne nan ka'aba take gabas amma an kaje wasu garuruwan ko wata ƙasan ba lallai ne a gabas ka'aba take ba kamar kaje madina ka'aba tana arewa ne ba inda rana ke rana na fitowa ta nan ne ko to ita nan ne alƙiblan ta yake za ka ganin ake kallo in ka kalli alƙibla ga rana ta hagu take fitowa shi ne kudu kenan ko? tana kudu kenan to kaga an ce alƙibla sai ka ce alƙibla ka'aba ƙaranci amma ka ce gabas gabas ba mu ne a nan muka yi sa'a alƙibla mu ta zanto a gabas wasu ba a gabas nasu take ba ina fata an fahimta wanniyya sai kuma niyya ƙudircewa na zuci wanniyatu muhallu halqalb ai ko ninya a zuci ake yi haka zo ka ce na waitu salatu zuhuri haka ne wa adadin raka'atuha arba'atun Allahu akbar haka wani ya zo malam utaimin ya faɗa ya ga wani a ka'aba ya zo wani zai sallah ya ce na waitu salati az-zuhri wa adad raka'atuha arba'atin amama al-ka'abati Allahu akbar ya kabbara sai wani ya zo ce mai intazir intazir an jira ya ce ma zakartar tarih wal makan ta maka faɗi date ba baka gaya ma Allah kwanan watan bakar aje ɗaukar rekod da sallam kuma shi fa na biyun da gaske yake ba dan naka koyar da su har kwanan wata sai ka faɗa na niran da kai ninya da abin da za ka yi to kaga ai wannan sai a hankula to wannan shine malaika ce wa niyya idan mun ɗauka kamar yadda muka faɗa abin da ake nufi da sharaɗi shine huwa ma yalzumuhu min adamil adami wala yalzumuhu min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi kamar misali alola sharaɗi ne na mene na yin sallah ya zama wajibi ga duk wanda bai da alola ba zai iya yin sallah ba an fahimci magana duk da akwai maganan sauyi na taimama ko wani wani babi ne mai zaman kansa sannan sharaɗi na farko shine wanne al-islam shine musulunci an faɗi wannan saboda wanda ba musulmi ba kafiri kenan aikinsa ɓatacce ne duk wanda ba musulmi ba aikinsa a wurin Allah ba karɓaɓɓe ba ne ɓataccen aiki ne wanda Allah baya karɓansa ina ka samu wannan shine Allah ta'ala ya ce wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa mene fil akhirati min al khasirin duk wanda ya kafurce wa imani ya bar musulunci to an lalata ayyukansa sannan kuma ran alkiyama yana cikin waɗanda suke asararru ne su sannan Allah ta'ala a wani wurin ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi mun fassara wannan ajiya shahidina ala anfusihim bil kufr ko to sannan kuma Allah ya ƙara cewa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin hakika mun yi wahayi gare ka ya annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suke gabanin ka sauran annaba da manzanni cewa lallai inda za ka yi shirka Allah ya san ba zai yi ba sai ce inda za ka yi to da an ɓata ayyukanka gaba ɗaya kuma tabbas da ka zamto cikin waɗanda suke asararru ne su don haka sai wannan nuna kafirci da shirka suna lalata ayyukan mutum kuma daga cikin sharaɗin Allah ya karɓi sallan mutum dole ya zamto mutum ya shiga cikin addinin musulunci yana cikinta ta fuskan furuci da kalmar shahada da fahimtar ma'anoninta da muka faɗa a baya da kuma ɗaura niyya na haƙiƙa a kansa cewa zai tsaya a cikin musulunci ta hanyar kaɗaita Allah da bauta da kuma kaɗaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayya sai sharaɗin mu na biyu shine me al-aqlu hankali haka ne ko yawwa kishiyan hankali shine hauka diddil aqli aljunun kishiyan hankali shine hauka mahaukaci kuwa ya rasa hankalinsa don haka alƙalami ba an ɗauke shi gabarinsa da abinda mahaukaci wanda aka tabbatar bai da hankali ba za a kama shi da wannan ba domin hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an thalathatin an ɗauke alƙalami akan mutane uku daga cikin mutane uku nan kuma ya ambaci wanda yake mahaukaci kamar yadda Imam Ahmad ya ruwaito a hadisi na 24694 sannan Abu Dawud ya ruwaito hadisi na 4398 haka nan Imam Tirmidhi da Nasa'i duk sun ruwaito shi hadisin na Aisha Allah ya kare da a gare ta Mala Albani kuma ya inganta hadisi a cikin Irwaul Ghalil na hadisi na 297 wannan shi ne sharaɗinmu na nawa na biyu sai na uku wanne ne na uku attamis attamis an gane ko shi ne ma'ana yaro ya kai shekara ta nawa muka ce ta bakwai ta bakwai yaron da ya kai shekara bakwai ya iya magana kuma ba zai je kai hannunsa ya taɓa wuta ba kun fahimci magana zai ɗan iya gano na abin da zai amfane shi amma fara moran shi a gida ɗauko min kaza miƙo min kaza zai iya gane wannan riga ne wannan wando ne an fahimci maganan ko to wannan matakin idan yaro ya kai za a umurce shi ya sallah sharadi ne sallah a kansa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muru abnaakum ko umurci ƴaƴanku da su sallah kuma waɗannan ƴaƴan sun sun shafi maza da mata maza da mata idan sun kai dan an ce abna'akum kaga wani zai tsammanin maza kadai ake nufi amma har da mata ake magana yace bis salati ko murce su su rinka yin sallah li sab'i sinin a yayin da suke da shekaru bakwai na haihuwa wadribuhum ku yi musu bulala alaiha akan sallar in ba su yi ba li ashir sinin idan suka kai shekara goma ku yi musu bulala domin duk yaron da ya kai wannan shekara bakwai ɗin ya kai shekara na tamizi da ake magana ya zama mumayyizan wanda yake iya bambance asalin abubuwa kuma yana fahimta sannan da abin da aka faɗa masa zai iya ɗauka in haka ne ko har lokaci yana iya ganewa wani yaro ɗan shekara bakwai ma har ya iya agogo an fahimci maganan to tun da haka ne kaga ko ai ya san lokaci kuma zai iya kiyaye al'amura sai sharaɗinmu na na hudu menene shi raf'ul hadasi an gane ko raf'ul hadasi shine yana shafan alhadasil akbar shine wanda hadasin da ba a iya dauke shi sai ta hanyar wanka shine alhadas abinda ke faruwa da mutum wanda ba a iya dauke shi sai ta hanyar wanka kaman me kaman janaba kaman haila shine alhadas wannan wanda ya faru din so dan haka shine abinda ba a iya dauke sai ta hanyar wanka kamar haila ɗin kowannan akwai kuma hadathul asgar wanda shi ana iya ɗauke shi ta hanyar alola an gane ko wannan shi kuma sharaɗi ne daga cikin sharuɗa na na sallah kamar yadda ya zo a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin ba a karban sallan mutum idan bai yi alola ba kamar yadda Imam Muslim ya rawaito hadisi na 224 hadisin Abdullahi ɗan Umar. Wannan duk wanda ya salla yana mai hadasi hadasi mai girma ko ƙarami to ba shi da salla. Fala salata lahu. An fahimci magana? Mutum ya zamto da garbe ya alula bai salla bai da salla. Mutumin da ya zamto yana tana ci macen da ke cikin jinin haila ce salla kaga ba ta da salla. Ana na Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurtan mu idan mun yi tsarki mu rama azumi amma ba umurce mu da mu rama sallah ba kuma ba umurtan mace ce sallah tana cikin jinin jinin al'ada daga cikin abin da yasa Allah ta'ala ya dauke ma mata ramuwan sallah shine za a samu shakka wahala yanzu idan aka ce mace za ta rama sallah kuma kaga sallan gaban ba dainawa za ta yi ba su ma suna nan kun fahimci magana idan tana al'ada kwana biyar ko bakwai ka ce mace za ta yi al'ada kwana bakwai goma sha bakwai su bakwai a ga salloli ne masu yawan gaske to za a waye gari kila rayuwarta wata za a zo sallah kaɗai take yi kun fahimci magana in ta zo a zahar kila ne kwanta gama minti goma sai ta kusan minti arba'in tana ta rama a zahar a zahar a zahar a zahar to kaga rayuwar sai ta zanto ta yi kunci kwarai da gaske kuma Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj ba mu sanya muku kunci a cikin addini ba sharaɗinmu na biyar wanne ne shi? Izalatin najasa ci gusar da najasa, wato gusar da shi ɗinnan ya shafi tun daga wurin da ake yin sallah ɗin. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce yin kaki wannan kaki a tofar a masallaci ya ce khati'a laifi ne, kuskure ne. Kafaranta kuma shi ne bizneta, an fahimta ko? Kafaranta shi ne a bizneta. To yanzu ya shi ne a masallatanmu sahara ne to kaga kenan kar mutum ya yi ina fata mun gane so a zamanin su mutum ya yi da ya ɗibo ƙasa ya rufe ba ma za a gane an yi kaki a wurin ba to amma yanzu ka zo da tile da kafet da komai ka yi kaki sai ka ce ku ban tishu a rufe wurin wallahi suka zane ka ba za mu ce sun laifi ba in dai da gangar mutum ya yi ko in mutum bai sani ba ne to sai a ce mishi wani ai ba halarsa ka laifi ne kana ce to dan iska dama ku ne munafikai masu bata masallaci an banci magana eh kar ai mishi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun dai ga wahalar da aka sha wurin gina masallacin Madina har sahabbai suka rinka majunan su waka na karfafa juna in ba ku manta ba an sha wahala sosai wurin ginin masallacin ana zaune da sahabbai a masallacin kawai sai ga wani balaraban kauye ya shigo gaje ya samu can angul usurwan masallaci kawai sai kwabo wanda ya fara fitsari a wurin yanda Allah ko alfaru ka zo kana mana fitsari a can gurin ai wa karamin kai zuciya ne su zabi ba mu zane ka ba ko ba haka bane balle masallaci da yafi nan daraja an fahimta to shine sabai mai ballo itacen dabino na ballowa har da mai dauko takobi wai hak akai kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji rububi an tashi a guje yana juya sai ga mutumin gogan naka a can kawai na tsaye na fitsari sai bai kula shi bai ce masu masu bin shi ya ce kowa ya dawo makana kowa ya tsaya ku dawo ku rabu da shi aka rabu da shi to kuma bawan Allah ka ji karfi hali sai ya ci gaba da fitsarin shi abin shi har sai da ya gama fitsarin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi zo ina zuwa ce bawan Allah nan dakin Allah ne baya halasta ai wani abu a wurin nan sai sallah da ambatan Allah da kaza da kaza da kaza ba wuri ne da ake yin abin da kai a wurin ba to kuma ai ya ga waɗancan ya san da sun iso da jiki magayi ya tsorata kuma ya san tabbas masu faɗa da cikawa ne shi ne sai abin ya masa daɗi kun ga kuskure ya yi da yake annan sulasalan likitan likitoci ne likitan gangan jiki da na ruhi ya tsare mai imaninsa kuma bukata ta biya kuma ya nuna fikihu na ƙarshe tare da annan sulasalan saboda da an biye shi ya tabbatar za a bige shi tsayawa zai yi yana fitsarin zai fita a guje sai an dinga sai ya bata masallacin da fitsari in ma an ji mai ciwo sai ya bata wurin da jini to sai yana gamawa annabi sallallahu alaihi wasallam ina masu fushi da fushin wani ina wanda su za su zane shi da kila wanda zai ce ni ne yana dago idaje za a ce zo ka tafka mai biyar kila sai aka ce je ka dauko ruwa bokiti ɗaya kan guga ɗaya ko zuba a wurin haka ake yi haka ake in ka haɗu da ɗan uwanmu mutumin ƙauye sai kai hakuri za ka sha mamaki ni ɗin da wasan sha mun tambayoyin da sai in ji kaina ya mugun kullewa kuma wallahi zalika mablaguhum min al-ilm haka abin da suka sani kenan to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi wannan sai ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma arhamni ka Allah kai mun rahama ya fi mun abin da nayi ka ji fa a gaban annabi yake wannan magana me kuma ya kamun kafa irin ya ce Allah ka saka mu annabi da alkhairi sannan kai mun gafara inda na gane mutumin ƙauye ne kai ce Allahumma rahamni ni din nan dai Allah kai mun rahama warham Muhammadan ta ji wani ƙauyancin kuma na biyu wai kuma kai ma Muhammadu maimakon Rasulullahi tunda ba a kira shi da suna haka yace kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ga sauran suna huci a gefe yace wala tarham ba'dina ahadun bayan mu bayan mu biyun nan Allah kakka tausaya ma kowa duk wanda ya nufi casa da Allah ka casa shi kusa abin da yake nufi kenan bawan Allah wanda Allah sallallahu alaihi ce kai kai kai kai kai a tsaya tsaya tsaya ai ka tsuke abin da ke da fadi ya zamu yi ni da kai ka ko san me aljanna talakan aljanna za a bashi kwatankwacin duniya so goma da abin da ke cikin ta talaka fa kenan wanda Allah ba ku mu samu aljanna shine wannan to wanda yake goga ne kuma ya kake tsammani yace su ma sun shiga ba laifi bane ma'ana ƴan uwanka ne abin da kai ne aka gyara maka to kaga wannan guzar da najasa ya shafi hatta wurin da za a yi sallar sannan ya shafi tufafin da za a yi sallah da shi ya shafi jikin wanda zai yi mai sallah din Allah ta'ala ce wa thiyabaka fatahhir tufafinka kuma ka tsarkake shi asali ko na tsarki abinda ake tsarki da shi shine ruwa haka ne ko in ya kasance akwai najasa sannan kuma haka nan in ƙasa ne ana zuba mata wannan ruwan ne dan da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yace ku zuba guga daya na ruwa a wurin da yayi bawali malamai suka ce wannan ke nuna guga daya ya wadatar a lokacin da aka yi aka aka samu asalin wato najasa a a doran kasa sai sharadin mu na nawa na shida sutrul aura shine rufe suturta al'aura wannan kuma yana nufin duk abin da ya zama wajibi a rufe shi kada wani ya gani wannan kuma sananne ne ko al'adance abinda kowa ya sani baya halasta wani ya gani in ba da lalura ko halasci na shari'a ba sannan kuma yana da kyau ya zamto an su bayan surcewa an tsarkake abinda yake na wannan Allah ta'ala ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku riki adanku da ƙawanku a kowane masallaci ko inda kuke yin sallah kaga wannan ya nuna kenan ana nufin dukkan wurin da za ku iya yin sallah ai ma'ana a kowace sallah wannan ya sa cewa duk wanda ya sallah a tsirara bai sa tufafi ba to sallansa ba ta amsu ba a bisa ijma'i na malamai da suke ma'abuta ilimi an gane ko sai dai idan ya kasance ba shi da tufafin ne idan ya kasance bai da tufafin bai da yanda ya iya to kaga wannan akwai sausauci shi a kansa saboda hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimari Allah baya karban sallan wanda ta girma ta balaga face sai akwai mayafi a tare da ita ina fata mun fahimci wannan to wannan kaga yana daga cikin abinda za a duba a gani cewa mace za ta lullube kanta ne da jikinta a duk lokacin da za ta yi sallah sai dai fuskanta ne kadai malamai ke cewa akwai halarci a kansa idan ya kasance akwai mazaje wanda suke a janib nata a wurin sharaɗinmu na gaba shine na nawa na bakwai menene shi dukhulul waqt shigan lokaci ba a yin sallah lokaci bai shiga ba Allah ta'ala ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ai ma'ana sallah tana da wani lokaci ayyananne wanda Allah ta'ala ya ba da cewa za a yi kuma ba a yin sallan kafinta da kuma bayanta duk da dalili na iya sa a yi mene a bayanta idan wani dalili na shari'a karɓaɓɓe ya zo amma ba a yin ta kuma kafin lokaci ya shigo ina fata mun fahimci wannan Allah ta'ala ce aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda da haka dai sallah ana tsaida ta ne a lokacinta kaman yanda malaika jibril Allah kare da alaihi salam ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma iya magana game da abin da ya shafi wato sallah wanda ya zanto an yi a farkon lokaci kuma ya masa bayani ma'ana annabi sallallahu alaihi ya bayanin salloli guda biyar din dukkan su da lokacin su na asubahi da dukkanin sauransu malaika jibril ya kan zo ya ce ma'anar sulasulan hada waqtul anbiya'i min qablika in lokacin sallah yayi sai zo ce da shi wannan shine lokacin da aka zaba ma sauran annabawan da suka gabace ka suka rika yin sallah a cikin sa alwaqtu fi ma baina hadaini alwaqtaini wato a lokaci wanda yake tsakanin waɗannan guda biyun shi ma lokaci ne ai akwai farkon lokaci kuma akwai ƙarshen sa akwai lokacin da yake fara akwai sanda yake asalin wato karewa Manzala sallallahu ya rinka faɗin lokutan wasu sallolin waɗanda musamman mata mun karanta da ku a cikin bugiyatu kulli muslim misaqi imamin muslim an kawo hadisi wanda suka fayyace waɗannan sosai a ciki sharadin mu na gaba ita ce ta nawa ta takwas menene ita istiqbalul qibla kuma sai malamai suka ce wahiyal ka'batu ita ce ka'aba kamar ne da muka faɗa kana ce kallon gabas ko ka ce kallon gabas kallon alƙibla ma'ana kallon ka'aba ka'aba kuma ita ce ɗakin Allah baitullahi al-haram ko kamar yanda Allah subhanahu wataala ya faɗa in an haka tashi sallah ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka karkatar da fuskan ka wajen inda wato masallaci mai alfarma na makka yake wannan aya tana nuni akan fuskanta alƙibla akan sallah da take na farilla ko sallah ta nafila a na farilla wannan ya zamto sallan farilla wajibi ne kallon wato ka'aba na nafila ne mutum ke iya samun sausauci a cikinsa an fahimta ko wanda kana ka abin hawanka ma kana iya yin sallan a asalin da take ta nafila ne don abin da yake na sunna daga annan sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma almusi'u salatu wannan sahabin da ya rinka yin kuskure a sallah har annabi sallallahu alaihi ya gyara masa kamar yadda malam Nasiruddin Albani ka a littafinsa wanda Allah sallallahu alaihi masa bayani cewa idza uqi idza umta ila salati in ka miƙe da nufin zaka yi sallah fa asbigil wudu'a ka kyautata alola ma'anan kyautata alola ka yi ta kaman yanda ni Annabi sallallahu alaihi wasallam nake yi thumma thumma taqbil alqibla sannan sai ka fuskanci alqibla an gane ko to wannan bashi da case da yawa sai na ƙarshe shine na nawa na tara ko menene na taran anniya wa muhallu halqalbu eh ba a furta niyya bismillah zan fara alola Allah ka amsa mani iyayen mu da lakai taji har da wani karatu ta gari ni ba wala nura ka san me ta gari ire da muna ra ko ta tsohon lati alola a gwaza da gidan zai ta ko bismillah ha gare ma gare wani makamancin wannan ni ban so su kalmomi bane waɗannan bismillahi na waitu salatin zuhuri Allahu akabar la sarki Allah ya amsa da ma an gane sai a gyara ko Allah ji kan iyayenmu da rahama insha Allah da Allah ya karba ayyukansu sun yi shi akan istihadin su ne da abu zalika mablaghuhum min al-ilm eh ba su yi asaran aikin su ba insha Allah yan aljanna ne da dan Allah eh amma mu sani zuciya ita ce muhalli na na niyya ana ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyati ko binniyya ko dukkan ayyuka suna ga suna komawa ga niyyar da aka yi su domin sani wa inna ma likulli imrin ma nawa kuma kowane mutum yana samun lada ne na gwargwadon abin da ya ninya wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito hadisin abin da ake nufi da ninya anan wanda ita ce take bambance ayyukan bayi da ninya sune suke zama boda na bambance ayyuka da mutane suke aikatawa sannan furuci da ita gaskiya bid'a ne bid'a ne mutum ya furuci da ninya ba a sa shi ba Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin haka ba hakanan sahabbansa masu daraja ba su taɓa yin haka ba kuma da alkhairi ne da sun rigaye mu a kansa an fahimci maganan ko to insha Allah ina ganin sai mu ɗauki addarsu as-sabi' ya shek addarsu as-sabi' ah shine wanne arkanus sala malam yace arkanus salati wa hiya arba'atu ashara to an ƙara tsayi ko na kalmar shahada guda nawa muka samu takwas masu komawa bakwai shirka ta shirka fa ta kasuna tauhidi tauhidi ya kasuna shi ma uku kun tabbata shirka uku ne shirka karama shirka kala uku da wanne da wanne haka to wanne ke ma akwai ana maida ta nau'i biyu in ji malam asgar wal khafi haka suke koma
yani akbar wa asgar yawwa to wanne ne a sai kuma al khafi yake game su gaba daya haka ya fada ko jayyid Allah ya sa mu dace الدرس السابع درسي نبكو يتي أركان الصلاة وهي أربعة عشرة إتكم تاكسو كشي ركني معنى تراكن دكي ركي سلا أنغاني كو سوكما سنكس كشي قوم شاهد وهي القيام مع, مع القدرة tsayuwa tare da ikon tsayuwa din ga wanda ya ji ciwo a kafa ba zai iya tsayuwa ba ba za ka ce dole sai ya tsaya sannan zai salla ba ko wanda rashin lafiya ko laluri wani zai iya tsayuwar minti kaɗan amma kuma ciwo da nauyin jiki ba zai bashi ya tsaya ba wa takbiratul ihram sai kabbaran harma ta buɗe sallan nawa biyu ko uku kun tabbata biyu ne to Allah ya sa mu dace wa qira'atul fatiha sai karatun suratul fatiha nawa war ruku'u da yin ruku'i nawa hudu kenan sannan wal itidalu ba'da ruku' da daidaito bayan ruku'u was sujudu ala al a'dha'i sab'ati da yin sujada akan gabbai guda bakwai war raf'u minhu da dagowa daga wannan sujada din wal jalsatu baina sajadataini da yin da zama tsakanin sujada guda biyu takwas kun tabbata wattuma'aninatu fi jami'il af'ali da kuma natsuwa a dukkan aikace-aikacen da za a yi na sallah eh tara wattartibu bainal arkan da jerantawa tsakanin rukunai wattashahhudul akhir da tahiya ta ƙarshe wal julusu lahu da zama domin tahiyan والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دين صلاتي كما الله صلى الله عليه وسلم والتسليمتان دين سلما غدا بيو sun fito? cap cap har rubuta? to muje wanne ne na malam ya magana akan abin da ya shafi rukuni ko muka ce rukuni shine bangaren wani abu wanda yake al'akwa ko mafi ƙarfi wanda an ba shi wani abu bai tsayuwa kamar tukunya ne da murhu in ba murhu ba za a ci girki ba Duk- ai. sun ce gaskiya ne kuma haka ne in ba murhu ba girki ba tuwo to don haka eh
wanda ya ce gaskiya a cikin eh ai ba zan mutum biyu ko uku na ji sun hada baki to saboda haka nan a ci tuwo sai an samu murhu eh a rukun na farko alkiyamu ma alqudra tsayuwa a tare da ikon tsayuwa din ko malam ya fara wannan saboda shine abin da ya gabata na dukkan rukunai wato duk wanda ya zamto yana da iko na tsayuwa a sallah wanda take ta wajiba to ana so ya ya tsaya sallah ta nafila wannan akwai dan sausauci akai musamman abin da ya shafi sallan dare da sauransu ko Allah ta'ala ya ce hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin kaga nuna sai ake yin sallah ina fata an fahimci wannan sannan hadisi al-musii salatuhu da muka fada a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka tashi yin sallah idza qumta ila salati fakabbir in ka tsaya za ka yi sallah idza qumta kaga bai ce idza jalasta ko idza qa'atta ba ba sai ka faɗa ka canza ba ana karanta hadisi ka tsinke Allah shirye ka waiwaji to ka rufe ba muje muje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan sahabin idza qumta ila salati idan ka tashi za ka yi sallah kun ga nuna tsaye ake yin sallah sai ce fakabbitu kai kabbara wani hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salli qa'iman kai sallah kana tsaye fa in lam tastati idan ba za ka iya ba saboda lalura fa qa'idan to kai a zaune an gane wannan ko kenan asalin abin da ake so shine mutum ya sallah tsaye idan yana da iko domin haka shi yafi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sausauci idan ba za a iya ba a tsaye sai a yi a zaune wanda ba zai iya ba ma a zaune zai iya a gide musamman ga mutumin da ke jinya dan ya ce fa illam tastati fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa salla janbin fa salla ala fa ala janbin ko to kai salla a gefe an fahimta ma'ana ka ji tsoron Allah gwargwadon yadda zaka iya kai ka sani in za ka iya a tsaye ko ba za ka iya yi a tsaye ba wannan mutum shi ne zai iya makansa hukunci a kan wannan rukuninmu na biyu wanne ne takbiratul ikram ko takbiratul ikram kabbarar ah, harama haka ake cewa ko kabbaran harama an kira ta da wannan saboda da ita ake buɗe sallah kuma ita ce abu na farko da ake shiga sallah da shi ba shiga sallah sai ta hanyar wannan kabbara ta harma ɗin da ka yi ta to inda ka buɗe get kenan ka shiga haka ne ko sai sauran abubuwa su biyo so da'ul istiftah da karatun fatiha da sauransu to shi yasa aka kira ta aka kira ta da wannan kuma ita ma wancan dalili da muka faɗa a baya zai iya zama dalilin ta cewa idza qumta ila salati fakabbir kaga idza qumta mun samu hujjan ana yin sallah a tsaye cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fakabbir kai kabbara ya nuna mana ana yin takbiratul ihram ya fito fili ko yawwa wallahi littafin nan na tabbata dai muna ƙara ganin muhimmancin sa ko ba haka bane haka kan mutum na bauta ma Allah ala basiratin Allah ya amsa mana rukunin mu na nawa na uku wai so nake shige a cikin wannan episode din minti nawa ne sun kai goma bakwai mu je mu gani a rukunin thalif rukuninmu na na nawa na uku ko qira'atul fatiha karanta suratul fatiha kamar yadda muka sani suratul fatiha ta ce mafi girman sura a cikin alkur'ani kuma karanta ta rukuni ne daga kowace sallah bal ba ma a kowace sallah ba a kowace raka'a wajibi ne a karanta suratul fatiha da wannan yasa aka farlanta buɗe sallah da ita Allah subhanahu ta'ala ya fada ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini Allah ya ce na raba sallah tsakanina da bawana gida biyu sai ya ce wa fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa ya ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mun kawo wannan hadisin a a darussan mu na baya ba sai mun tsaya a kansa sosai ba haka ne ko sai dai abinda kawai za mu ɗauka shine ƙari na, na, na hadisi da manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wato hadisi da imamul bukhari ya ruwaito shi hadisi na 756 imamu muslim hadisi na 394 hadisin ubadat bin samit al-ubadat bin samit yace manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga duk mutumin da bai karanta suratul fatiha ba an rike wannan don haka tunda ba tafsiri muke ba mun fa'idanta da wannan gaban saura na nawa na'am mata ba ku bani amsa na nawa na hudu masha Allah shine mene ar-ruku yin ruku'i wannan kuma Allah ta'ala da kansa yace ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum umarni ne na Allah daukin sarki tunda ku yazo umarni na kai tsaye ya nuna in ba a yi shi ba ba sallah an fahimta ko a wani wurin Allah ta'ala ce warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'i tare da masu yin ruku'u duk da cewa ana ana nufin sallan gaba ɗayanta amma an bashi ruku'u saboda wajabcin sa da haka ruku'u dai rukuni ne daga cikin rukunnan wato asalin sallah wanda sallah ba ta ba ta tabbatuwa sai har idan ya zamto akwai shi a ciki domin har wayo a wancan hadisi na almusi'u salatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi sun marka kai ruku'u hatta tatma'inna raki'an har sai ka samu natsuwa cewa kana cikin ruku'un nan ka daidaita kaga yace wa atadil ba'da ruku' ko yace ka daidaita bayan kayi ruku'u ai ma'ana in idan ka dago daga ruku'un nan ka tsaya gyam har ka san shine daidaito din ka tsaya a tsaye ka san cewa ka tsayu sun marfa hatta ta tadila qa'iman sai ka dago kai rukuwa sai ka daidaita sannan ka dago ka tsaya har sai ka tabbata cewa a tsaye kake kaka rinka irin sallan yan kasuwa mutum yayi ruku'u har wani bonsin yake yana lilo kamar irin yana kan sifirin din nan page kuma sai kaga ya daga kan ya gama miƙewa kashin bayan sa ya miƙe spinal cord din sa ya tsaya page kuma ya tafi sujada wannan ba daidai ba ne sallan nan da ita ake ma kowane musulmi sallama da ita idan ya bar duniya ba wani musulmin da ba ya so a yi masa sallah bayan ya mutu babu shi to me yasa kai ba za ka kyautata ta ba a lokacin da kake raye ka rike ta ka inganta ta adam sallallahu alaihi wasallam ce idan musulmai hudu adalai suka yi ma mutum shaida bayan ya mutu dan aljanna ne shi a wacce ruwayin ce in suka yi masa sallah ko aka samu mutum arba'in da ba sa shirka da Allah suka yi ma mutum sallah to za a ba su ceton wannan mutum kaga duk falala ce ta sallah wanda ba a sanya wannan falalan a wani abin da ba da ba sallah din ba ina fata mun fahimci wannan dan haka dai daga ci abin da ake so shine mutum ya cika ruku'unsa kuma ya rinka tsayuwa bayan ya dago daga ruku'u ya tabbatar ya tsaya gyam sosai sannan ya tafi zuwa ga sujada sai asalin wato na nawa rukuni na na na biyar kwa na shida ne na shida kamar na ɗauki na biyar ɗin shi ne ko alaiti dalu bainar ruku haka ne shi ne ban tsaya na tambaye ku ba shi sa ba ku kiyaye shi ba to sai asadis na shida shi ne mai asujudu alal a'dha'is sab'a yin sujada akan gabbai guda bakwai waɗanne ne su gaɓai bakwai ɗin nan fuska gaba ɗaya yana matsayin to kaji ka ko kaji abla yana cewa goshi goshi da hanci ko kai ma kana sujada kana leƙen yaranka ta ƙasa ne eh irin sujadan yara da mata ɗin nan kaga an dingina goshi idan fuska ake cewa saboda sai goshinka da hancinka sun taɓa ƙasa haka an fahimta a haka duka su taɓa ba irin na haka ba na masu ‘yan kasuwa mutum ya sujada na hangorin fanshi ta ƙasa abin nan ɗinsa. Wannan ta ce gaba ɗaya, fuska gaba ɗayan ta gaba ɗaya ne, tafin hannun nan ɗaya, mu ce na biyu, wannan na hagu, uku, gwiwar mu ta dama, na ta hagu, sun zama biyar, sai kafa can ta dama, shida, ita ma ya ake sata. kai sai fan koyar da sallah ba malam nura kana da aiki kakka zo ka ka kwantar da kafanka haka ya tsinka suna kallon baya yawanci haka ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam har zaman tahiya ya koya mana in ka zo zaman tahiya ka kaddara kafarka ta hagu kaga a haka kafa take ko kaga zaka kwantar da ita haka sai ka zauna akan ta hagun sai wannan ta daman sai ka me sai ka tsaida ta sai ka tsaida ta me a tsaye to yanzu ya zamto in ka je sujada kuma dukkan sa tsaye ake son sun da maganar sujada muke dukkan sa a tsaye kar a kwantar da su kar kuma a ciki da su a tsaye da su a tsaye na yatsunka suna tsaye a me akan a doron ƙasa to kafafuwa guda biyu an mun hada sun bamu guda nawa guda bakwai sun fito inda dama ka fi yin kuskuren goshi ba tare da an sa hanci ba kafa a kwantar da su su su bokare ko su wani gefe din idan mutum yana da rashin lafiya ne ko uzuri kamar mutumin da yake da jiki sosai jikinsa ya masa nauyin da ba zai iya hakan ba in ma yi haka kila zai iya faɗi a abin nan to kaga wannan fattakullaha mastata'atu sai ya kamanta iya yanda Allah ya san ya kai makuran abin da zai zai iya kamantawa a ciki don haka wannan sujudan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihuna to kaga wannan Allah ya umarni da ai wannan sujada din wancan bayanin cewa kuma akan gabbai bakwai ake yi hadisi ne zuwa cikin sahih bukhari da sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullah bin Abbas yayi wannan bayani din ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam a'zam an umurce ni in yi sujada akan kashi guda bakwai kasusuwa guda bakwai na farko alal jabhati to kaji kai mai cewa goshi akan goshi amma wannan goshin ishara ne zuwa ga abin da ya shafi hadda hanci ka fahimta yawwa wala abdullahi in naga haka kake sujada za mu bata da kai ai wannan in an ce aljabha malamai suka ce shine aljabhatu wal anf hada udhun wannan da suna matsayin gaba ne guda guda guda daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wal yadaini da hannuwa biyu war rukbataini da da gwiwoyi guda biyu wa atrafil qadamaini da gefen wato yatsu kenan na kafafuwa su ma guda biyu waɗannan babu makawa duk wanda ya samu iko akan waɗannan gabbai a kansu ake so ya yi asalin wato sujadansa sai na nawa a? sai na bakwai ko kun fara jin yunwa ne ka fara jin yunwa ne darakta sai na bakwai shi ne an rafa minhu ɗagowa daga gare shi shi ne sujada a ai sujada aka gama ko ba haka ba ku neman mu darakta tuwo ya ci yana azumi to gaskiya fara ganin star dagowa daga sujada wannan kuma liƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam din musi salata ya wannan saboda abin da ya gaya man wancan mai munan sallar nasa ya ce sun marfa hatta tatma inna jalisa ka dago daga sujada har sai ka natsu a zaune kaga in ruku'u ne ai ba zaune kake man ka dago darakta Allah ya fi maka ya ce sai ka nutsa a zaune wannan yana nuni akan cewa lazim ne babu makawa mutum ana so ya zamto ya zauna ɗin idan ya ɗago daga asalin sujada wani da ya tunke kai zaman sai sake koma wannan kuskure ne Allah sallallahu alaihi wasallam har ya koya mana addu'an da ake bayyana sajadatai ne tsakanin sujada biyu sai na takwas aljansatu bainas sajdataini zama gashi nan tsakanin sujada wanda suke guda biyu wannan ma rukuni ne daga cikin rukunnan sallah idan mutum ya dago daga sujada ta farko ana so ya zauna kuma akalla wannan zaman nasa ya zanto ya samu natsuwa in ya zauna dan samu natsuwa na jiki da na zuci kafin ya sake koma zuwa ga sujada wadda take ta biyu kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam har ya koyar da mu a da yake ce Allahumma gfirli ko karanci abin da za ka faɗi kenan ba ma nau'in sujada ɗaya ban ka je hisnul muslim za ka ga ba nau'in addu'a ɗaya ba nake so in ce annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'o'i da ake tsakanin tsakanin sujada to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun marfa hatta tatma inna jalisan ka dago daga sujada har sai ka natsu kana zaune kaga kenan wannan da hadisi ne nuna mana cewa rukuni ne babu aya akan ta amma hadisi ne zo ya tabbatar anan zaka gane wautan wanda ba su yarda da alqur'ani ina fata mun fahimci wannan ku yi haƙuri mu lallaba mu ci so nake mun yi shi sai mu je break ko to yaya na gaba shine wa ma'aninatu fi jami'il af'ali shine na gaba shine yawwa to wannan shi ma kaga an ce da nutsuwa a cikin dukkan ayyukan da mutum ke ke ke ke aikatawa saboda duk abin da mutum zai maimaita sai ya zamto cewa yayi sa ne a nasa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar dan ya ce ma wannan memunar sallar nasa summa fa'al dhalika fi salatika kulliha wannan yadda na nuna maka kai sujada a natse ka dago a natse ruku'u a natse ka daidaita a natse to kai yace if'al zalika ka aikata wannan natsuwan da bi sannu a hankali din fi salatika kulliha a dukkanin sallan ka sujada da ruku'un da tasbihi dukka yi wannan jira a gama kiran sallah ko na'am a gaban mu ta gaba ita ce ta nawa shine ta kuma tartibi bainal arkan ta goma ko?
na'am
shi ne wattartibu bainar arkani da jeranta a tsakanin rukunai an gane ko? kamar yadda abin yake ya zo a cikin hadisin da annan sulasulan da ya koya mashi wancan sahabi wannan hadisin zakaran gwajin dafi ne a wannan babin da abin da ake so a koyar a wannan babin za ga da shi ne za mu yi ta ciratowa shi yasa a malamai ke nuna cewa a cikin hadisin annan sulasula ya nuna masa cewa ya zamto ya jeranta rukunai din duk yanda ya koya masa haka abin ya nuna tun ba ya nuna sun maf'al kaza annan su lasu ce mishi kayi kaza in ka gama kaza sun maf'al kaza sannan kayi kaza in ka yi sujada ka tabbata a sujada ka natsu sannan ka ɗago ka zauna ka natsu kana zaune sannan kai kaza to kaga wannan ya nuna jerantawan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sannan kuma haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallansa haka yake yi kuma da yi sallan sai ce masahabai sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah a natse kuma nake jeranta waɗannan to sai na goma sha ɗaya da goma sha biyu shine a tashahudul akhir ko wal julusu lahu yin tahiya ta ƙarshe da kuma zama domin tahiya ɗin wannan an kawo shi a matsayin rukuni saboda abin da ya zo na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza qa'ada ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya zauna a cikin sallah falyaqul to yace at-tahiyatu lillahi ko gaisuwa ta tabbata ga Allah har zuwa ƙarshe abin da muke karantawa na tahiya a wata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace walakin qulu in kun zauna ne ku ce at-tahiyatu lillahi haka wata ruwayar ta zo don haka nan zama domin tahiya ta ƙarshe da karatun tahiya ɗin waɗannan wasu rukuni ne guda biyu daga cikin rukunai na sallah wanda ita tahiya ta farko za mu fahimci cewa tana daga cikin wajibai ne na sallah ba rukunai ba kun ji an ce tashahudul akhir ta ƙarshe ita wancan ta farko wajiba ce ma ai ina fata an fahimci wannan to wannan ta biyun ne kadai take asalin wato wanda za a kira ta a cikin rukunai inda mutum zai barta a bisa mantuwa sai ya miƙe ya tafi ya tafi wato asalin raka'a ta uku ina nufin tahiya ta farko kenan wanda take ta wajiba din nan da mutum zai zo sallah da ya zo raka'a ta biyu maimakon ya zauna sai ya manta ya miƙe ya tafi ta uku to sujada da zai yi a ƙarshen sallansa guda biyu ya wadatar da shi ga wancan tahiyar da ya rasa din ina fata an fahimci wannan yawwa to sai na nawa na goma sha ku na kusa da ƙarshe shine as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam babba dan babba ko Allah ya ƙara tsira da aminci a gare shi salati gare shi kam ko ba a sallah ba abun so ne sallallahu alaihi wasallam saboda tana kora talauci tana biyan bukata tana janyo Allah ya so mutum tana sanya wa annan sulasa ya ceci ba ya ce zama ya ceci mutum a ranar alkiyama malam da ya kawo wannan ya ce assalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan kuma ya faru ne ya zanto rukuni ne saboda annan sulasa ya ce ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid waɗannan su ne ta yadda ake ce musu salatul ibrahimiyya na ce su nan guda ɗaya na karanto amma ba ita kaɗai ba ne dukkan tahiyar da ta inganta dukkan salatin da ta inganta kuma akwai sunan annabi Ibrahim a ciki to ita ce salatin da ake yi a lokacin sallah ina fata mun fahimci wannan zan ka duba sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malam Nasiruddin Albani zaka ga ya kakkawo su kusan guda biyar ko bakwai ma wanda duk sun inganta sai ka dauki daya wanda ya maka ka rike in zaka iya ka haddace fiye da daya ka rinka nau'antawa to zaka rinka samun nishadi a cikin sallah fiye da wanda guda daya kawai ya rike to sai na karshe sau da lokacin sallah shine at-taslimat at-taslimatani ko sallama guda biyu waɗannan sallama guda biyu annan sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani game da sallah abinda yake buɗe sallah ya zanto an yi haramanta da abinda yake nuna warwarewa ma'ana kammala ta da fita daga cikinta ya ce tahrimuha at-takbiru sana ana samun haramanta shiganta ne ta hanyar yin takbiri wa tahlilu har taslimu sannan kuma ana fita daga sallah ne ta hanyar yin wato asalin a yin sallama saboda hadisin na Aisha Allah ya kare da gare ta tace wa kana yahtimu salata bit taslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cika sallan sa ne yana gama sallan sa ne ta hanyar yin sallama waɗannan rukunai guda goma sha hudu biyar daga cikin su a furuci ne ake yin su an fahimta ko wanda su ne takbiratul ihram kaga wannan furuci ne wa qira'atul fatiha karatun fatiha furuci ne والتشهد الأخير تهيا نقر فرچيني والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كما الله صلى الله عليه وسلم فرچيني والتسليمتان wannan shi ma furuci ne sallama guda biyu sauran kuma gaba daya alfi'liya ana yin su ne a aikace kamar sujada da makamantansu Allah ta'ala ya dace da mu to insha Allah za mu tsaya nan sai mu tashi a darasi na na nawa na takwas ko wajibatus salat shi kuma e a'a a littafi kai wani irin ka kama matsalan gwambawa kenan so biyu kana mana ka so insha Allah za mu dawo bayan la'asar ne ko eh karfe hudu insha Allah an yi la'asar sai mu zo mu samu ko da darasi ɗaya ko biyu shi ma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh